إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين كشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدور مركز أهل السنة والجماعة وانت في مقلقر كدا أبن من مقرم جمهورية النجر يومنا ثلاثة sha uku ga wata na jumadar akira hijira shekara biyar, wanda ya dace da ashirin da shida ga watan sha biyu dubu da da ashirin 2023 shallahu yau za mu yi darasi na hudu cikin littafin suna na sai da sami darasi na ƙarshe mun tsaya cikin bayani har yanzu muna cikin dai mukaddama da iyawaye muhara asalin littafin yana magana yadda al'amari ya kai na shari'ar musulunci ganin malamai sun sanya ilimin addini wani kogo ko wani rami wanda na komawa baya wanda ya hana ya sa mutane rashin kulawa da ilimin ganin irin hanyoyi da suka bi na kumtata abin ko sa ma abin kumci za mu ce wanda za ka gare ba wani fa'ida da kulawa da shi zai bata ma lokaci bata ma kwallo za da yi wanda ake ilgazi da sauran ababe to sai daidai inda za mu tashi sai kika irin wannan misalai na malamai balle mutu akhirin هيك وهذا مثال لما كتبه بعض الفقهاء المتأخرين تبقى wani misali na ɗaya daga cikin malaman fiƙin malaman ƙarshen baya-baya ya rubuta ya ce yake ce arfa ibn arfa al'ijara ibn arfa ɗaya cikin malaman ne ya yi ta'arifin al'ijara ya ce ma ta'arifi zai gaya maka mai ake da ijara mu ijara za mu ce a hausa kwangila kudin alkika da wani aiki a biya ka a biya ka kwadago za mu ce kwadago to wasu a wannan halin sun raba abin ba ko'ina ba ake keshe kwadago to shi yanzu a nan islahinsu yake so ya hasase ijara mai ijara sai ke ta'arifin ne zai maka na mai ijara sai ke cewa baibu manfa'atin ma amkana na kuluhu gaira safinatin wala haiwan wala haiwan la yuqal bi'awadin غير ناشئ عنها بعضه يتبعد بتبعيدها هكا جملة دي تعريف الإجارة سوى نسكي ترى لشي سنسان hanyar da ya kama da abin da yake abu ne wanda na ce muku a wancan zamanin su sun san abin da yake nihi me yanzu nan zama ka misali sun abin yake kwallowa da yawa shi yanzu nan da ya ce maka bai manfa'atin ma amkar na kallo me duk sun ce na masu mai itara me sa ka bai idan su akad akad bai manfa'atin bai kamata ka bai umarni sai mutum a cikin zama sun mai zama sun zama sun mai kana abin da to a lokacin da yake ni ma me yake ni me ijara bai manfa'atin kuma ta'aqadu manfa'atin ma amkana qulu sai da wani abu ne na amfani wanda zai yi a ɗoki shi zai yi a ɗoki abin iyayewa nan ma'ana kenan da ya ce ma'amkan kalu kenan ka misali kamar sutura tuwa ko wani kaya dai za a yi ɗaukowa a nan ya hudda maka kenan gona ko gida za ka iya cewa muna cewa za a biyan kudin haya ce alijara ya ce ijara ke kar kudin haya gida ya ce ya ce ijara ce ko gona ko gida to shi a wancan abin zamanin bai magana gida shi sunan shi da wata kima alkira ba su kira gida ijara ya ce alkira alkira suna kan gida alkira kudin haya gida ko gona ana kan alkira mana hata gona ana mutu kan alkira musamman kin sunan alijara kenan abin da yake rage sai ka mace gar safinatin wala haywan banda jirgin ruwa shi ba a kira akada na jirgin ruwa ba a kiran shi da maganar ijara ko dabba ana kiransa alkira sai kiran su bisa kiran shi da maganar ijara ya ce kenan gar safinatin wala haywan ba jirgin ruwa ba ba dabba ba wata layu kula ba ta da hankali bi wajen shi wannan manfa'akin abin a wani da ake so wani abin ke yanzu a yi na amfani ya ce bi iwadin da wata masanya nan al'iwad shi ne abin da za a ba da kambacin abin da ka yi na amfani a gani? sai yake cewa garmin aka ce nan gari na sha'anwa kuma abin amfanin da za a samu ba daga manfa ba daga abin da ya yi ba ne ba za a bashi kai zamanto ita abin da za a bashi ba daga cikin aikin da ya yi ba ne a takaici a nan a can kiri ya hudu wanda musaƙat ko magana alƙarar mai musaƙat kamar ka yi ban ruwa biya ka duk suke shi ijara su haka ko misali ka ban kuɗi a yi aiki ka biya bakin shi ijara duk wani wani karamin da yake ne hudda wancan ababen ya keɓance ijara da wata ma'ana daban kurin akwai kwallon da wasa da kwallo bai su da kashin zagar ko a ce akwai bashi da kashin akwai ɓata lokaci ka abu akwai wasa da kwallo kurin a jirin mutum duk da karamin mun ba su a cikin ba mai gani ba gani jima ko wani kuma kan tare ko san mai ma'anar yanzu ka sa abin cikin duhu kwarai da abin ya yi da yawa duk abubuwan da zaka yi bayanin ka ce nan da aka ce da aka ce ma'ana ma'ana kalu kai ganewa a nan kenan irin misali tuwa banda gida banda kaza banda gona banda kaza don na hudar su da ya ce gasafina wala haiwan misali kenan me da ɗan haiwan ne haya abin hawa doki ko magana raƙumi ko hau wani an sa ya me su a wasu kun ijara haya ce biyan ka ne ka bani ladan kaza da ka bani amma bai wa bai cikin ijara da kike yi ta alifin ta shi sai ke cewa ba'aduhu yataba'adu bi tabi'idiha to nan kalmar kawo ba a kanta shi ne yaran almajiri mai imar a kanta me ya ce da ya ce ba a asalin shi ba a nake ba ba iya yin ba manfa aikin a al'iwa take nake magana to suka ce shi ne isa me yasa zakka ba a nan isalin ta suke abin da ya kamata inda ha amma sulubin nasu ne kun kamata ya ce ita iya tarifin ijara da ya ce bi iwadin gaira na shi anha kun kamata kun ya ce ya taba'adu bi tab'idiya ma'ana me yanzu kasa na ake kaza shi in na yi bakin abin da na yi za a iya ba ni ladana bakin abin da na yi ne za a ban ladana ban misali mata ju'ul mai ju'ul a ce kaza na bace duk da ya samo shi sannan da kuma na bace ta wanda bi himil bayar na magana yusuf ko wanda bi himil bayar an ju'ul ne ba izara bace nan man sai su kana kaza na duk da ka zama shiga goma to in kwana goma kai kana nema baka ce kai kwana goma kana nema ni ka ce ne wanda ka mun shi shi ba baka ce anan kaga ba a ce baka kwana biyar kwana goma kai kana samu ba me ka akai asara kun kai wala haka muka yi magana rija ruwa zaka samu mun kai gaba goma ka samu ruwa ba ba ruwa kai jubul ne wannan dai sai hudda maka kenan jubul bi ciki a takaice kurin sai abin da ake iya badawa in kai rabi za a iya baka ladan za a iya baka ladan rabin da kai shi ne kun ijara a takaice shi ma da yaran al'adar cin albajin na shi sai ka ce mishi domin sa ka kawo kalmar ba'ad nan ba'ad alhali ba iya nin ba iya nin ba manfa a iya nin a kewa cikin da za a bada ya ce wannan kalmar da ba'ad da ka kawo tana fi kasar tana kore inda ka keɓance ijara da sauran abu kuma ka kawo da ba cikin ijara ba nan mene da ba'ad yake nishi ya ke so an mai tambaya akwai wani tayi daban da aka mai magana me yasa ka kawo wannan magana ba'ad a wannan wurin ya ce a ganin kalmar ita ba da bai'idiya ganin ka'id akwai arme ai arme ya kawo magana yusuf wannan magana latijo ya kai ce mazan doke ka lanka jiru saman hijaje ko na ta maka shafa fahimim indik wannan magana ka na magana tsohon wannan ko tsoho da annan musa da salam to ya ce ai anan arme ne arme ne za a ba shi a shekara takwas to ganin arme ya ce nan bida ne mata ce za ka saduwa ta an ce in ya rabi a bashi akwai rabin farji ta babu rabin saduwa wai dan a kawo shi idan ka a dan arme nan mai suka ce shi kai anan kai bukata da kanu mai kawar da kanu ba dan suka ce ta arme suka ce ana iya komawa mai ake salat al-muslim yanzu ka yi zan baka diya ta an kai makin shekara goma sai ka aikin shekara biyar sai ya ce ka ta manza a malamin suka ce kowace zaman suka ce mishi ana iya komawa sadaka misir nawa ne inda sadaka za a biya nawa za a bata shekara biyu shekara goma dauka sai a bashi rabin wannan kudin shikenan an kare a takaice ko abubuwan nan kudin na wasa da kullu nan a takaice ko yanzu ba na muke ba gurin wannan misali ne kama kanan da kulluwa take aiki za a sa mutum wani abu daban wanda ba zai gaji ko ne bar abun na ke wasa da kullu shi take aiki da yawa yanzu dai shine yake cewa fatawa kafai shef da yace mishi wannan wannan wannan wannan la da ruwa da zikira ba magana kawo ba da nan sai ta fatawa kafa shef yawmaini ya tsaya kwana biyu ba amsa bai ba almajin amsa ba ya ce sun ma a jaba bima la tsara bima la tsara ta hadu ya ba da wata amsa da ba wata fa'ida kanta ta kan amsa ya ba da wani amsa ce ba da ta magana kisa a wani tsohon da musa da salamu ce ya kawo suka ce nan ma ba wata fa'ida kullum ya kata ya bata ba mana a wurin a takaice dai kullum wannan irin wannan abin ne za ka da yawa ya kwallo shi ta bai gada mataki ne ba da yawa tsarin abin da ya ce ya sa ya ce shi ma amsa kan jawabin kan shi da ya biya wani ba wata fa'ida a cikin shi irin wannan ce wuce ilimi ya kai wani hali kurin wasuwa da kwallowa kwallo ka daga jima shi ne ke cewa waƙafar ta shari'u inda hadar had to shari'a ta musulunci ta kai irin wannan matsayi waƙafar ulamawu la su zaharu na gairin mutum kuma malamin su tsaya ba su diba komi mana ba kama komi za ku matani na su kuna aka ba wani bayanin komi ka saba kawar matani wani wahala gane shi ba wahala ci wannan ga mu kanci ba misali mutura ne ka kanta ga abin da ke cikin shi wala ya rufu na gane hawashi kuna ya hawashi da tayi ba su iya gane wani abu sai hashe ki da tayi dan share share dan bayani ga da tayi abin da zai da mai ganewa abin da dan gane wani dan ke dan bayani da ake dake wani ma zai ga dan bayani shi kuma shi zai gane ma duk dan bai gane musu da tayi ba su abin da suke gane mutane ta hawashi mai hawashi ke na abin da ke a kote ke da tsarin gehen da tari kama shi da ya kawo fa'ida ko ne wannan wani tari tari a gehe ya ka rubuta to shi suke dan ganiya amma azarin kunkurin sun zai musu gani da yawa mutane ya ce ma fiya min iradat wa itiradat wa algaz ya ce irin abin da ake kawo a gehe a hawashiya na da kuma malin zai kara a yin shi ko tarihin wani ko ɗan shari sharin shi ko mai algaz lagaz misali lagos mata lagos ko lagaz asalin daga gidan ta gidan yanyawa mun sa kiran gidan yawa da lagas don za a yi wajen magana mu ce shagube ko karin magana karin magana za mu ci asalin wajen gidan yawa mata gidan haka haka take nan a yana lungu haka yake kwana kwana idan abin ba za a kawo wata magana sun saka a larabci a hudu wata kalma ba za a yi nan kalma ba baka iya gane ma'anar kalma da lafsin kaɗai sai in ka san me shi me yake ni a kan mai magana amma abin da kai balarabe ne ko ka san ka san luga ka dauko abin bayan zaka gane abin malami ke ne he in shi ne ko wanda san tsarin shi sulubin shi sai gane nan me ke ne amma ce kar magana ce ne kar magana da yawan kai ba kwazi ga da yawan da sama akan aka gina ta zaka shine lagas yace sai irgan yace wa ma kutiba alaiha min taqrirat irin da abin da ka rubuta dai a gehen hawa shi na wani malami zai takariri kin shi kan kaza kan masala kaza dan bayanin shi dan rubuta hatta wasabat uruba ala sharq tasaffuhu bi yadika suna nan wannan matsala karatu zai ci gaba kulluwa mutane ba su gane komi an yi wasa da kullu su ba ba su gane na karatun suna nan hatta wasu ba ta uroba ha urob ta kado tura suka kado shi na uroba yan urob kenan suka kado ala shar mana iya yin gano gabas da shi kan laraba kenan iya yin gabas shi kenan kan laraba suka kado kan larabawa ita tasaffuhu bi yadiya suna kamar zaman mutum ne suna tunkuda suna tunkuda kana laraba kamar an tunkuda mutum da kiya suna tunkuda su suna hangaza su shin tasaffu bi yadiya suna suna tunkuda kana laraba da hannu yace wa tarkunuhu bi rijliya suna baro da su suna bugun su da kawa wanda wulakanci ne kuma suna wulakanta suna wulakanta suna a tun kuɗa aka aibar nuna kai haka suka gawa haka suka gawa haka suka gawa shi musulmi haka suka gawa shi musulmi wani halin a tun kuɗa a halba da ƙafa ma'ana me kina da wulakanci suna wulakanta su kuma ba su komi ya ce fakana an tayakka ala hadi darabar suna cikin wani ana tun kuɗa ana bugu ana harbi sai suka halaka suna cikin birci kenan sai suka halaka ka irin wani hali irin bugu na da ake musu wata laffat za ta diminu za ta shi mini suka warware kamar hana majiga tashi suka warware dama da hagu suka warware dama da hagu fa'i za kuwa mutakallifin an rakabar hayatin zai ya ga su an tafi an bar su rayuwa tana ci gaba suna nan a shi a zamne eh an ci gaba an bar su a baya magana kenan wakari suna nan a zamne bai da bukatar tasir bayan kada tana tahiya su suna nan a zambar su an tafi an bar su kan kar magana ne ce su da nan kenan kar ta ta boss ta yi su suna da ba an ta yi amursu yace wa iza ku amamu alam jadid kullun ha he ga su kullun wata sabon duniya sun wanda cin wata sabon duniya kullun kuma cewa rayuwar ta sabuwa wal quwwa an waye gari ga rayuwa ga ƙarfi ra makamai wal intaji ga ƙere-ƙere kusa ga duniya ta canza suna nasa barci suka tashi ga barci duniya ta ci gaba kar ta tafi kurin koyin makamai bangaren tattalin arzikin bangaren kayan yakin fara'ahu ma'ara yanin da wake ne shark kayan larabawa wannan abin da suka gani sai ba su eh fara'ahu ma'ara wa baharu ma shahada sai suka rikice abin suka wadawa sabuwa suka tsimo cikurin sai suka rikice ma gaba daya ina ba su gani a kansu suna nan wannan imuwa da rike cewa fasahar lazina ta na karu da tarihihim wa aku a ba'ahun wa nasu dinahun wa takalidahun ana haidi oroba ya mashar sharkin suna nan su kuma akwai wancan wanda sun je sun sha karatu sun ɗauki aƙidar wannan turawa ita alizin ta na karu da tarihihim suka manta da tarihinsu wa aku a ba suka bar uwa suka tawon uwa su tawaye wani su dinin suka manta da addininsu wata kalidin da ta kalidin suka manta komai nasu kenan musulmi ne yan bariki musulmi ne yan azama turawa sun dauki aki da wancan turawan sun sun sun dauke su sun wawa kwallo sun wanke kwallo su he su suka waye gari a cikin musulmin he suke wa waɗannan musulmi kira ku zo ha yanzu europa ga europa ga europa ta ci gaba ha yanzu europa ya man shirkin ku zo ku zo ga ci gaba kuma kuma ba fasuluku sabilaha wa qalliduha fi khairiha wa sharriha ku zo ku ci ga hanyar ci gaba ku zo ku koyi da yaron in kuna neman ci gaba dole ku koyi da su ku bi hanyar su alkhairi shari ko ku bi nasu haka saka kakai larabawa yace ku ko koyi alkhairi da sharrin su wa imani ya kufriya da iman ko da kwasa da imanin ka kauci ko ku doka wa huliha wa murriha da mai dadi man dadi ku kwashi komai turai ko ku bi tura ko ku huta haka su waɗannan 'yan gidan turawa da aka wance kwallo suna kira a san wuce ilmanin ke wannan suka tashi sun wanke kwallo suna ga ci gaba turanci ne da babu abu gana addini irin za ke magana cikin musulmi suke ko musulmi ne sani su suna kira da ƙungiyoyi na communism na tamakon da kowa ya kira yin nashi ya ce su kuma wa wakafa da jami'u na mawakafan sarfina su wancan ɓangaren guda na malamai wanda suke ɗan addinin sun tsaya sun dirkaki a wuri guda ba su gane kun masu ba sani daga ciki ba suna nan su da ba su gane ba su gane addini ba sai fanci addinin ba dan kullu ba ta fanci koyin addini ba su nan suna kira zuwa ga Europe zuwa ga wayewa kai su ce suna nan jamidun Serbian ba su iya koyi yace kasiruna min hawqat tarji kun sai inna lillahi inna ilaihi la hawla wala quwwata illa billah kurum suna hawqala ala inna lillahi inna kurum ya'da ya'da kurum la hawla wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun haka suke yi ba sai komi kuma sai Allah saka baba haka aka waye gari wan tawu ala anfusihim suka koma da gidan jiya suka zamana su man haka kansa arhi suka koma kan halinsu walasimu yutab suka zamana a gida suna gida ba su taɓa ka komi shi ne ba su taɓa komai suna gida kurin can su kuma su suna kira su suna kira su masu yana fata su waya mutane kai suna gida a zamane ba su iya komai su kaga wancan su kaga wancan suna harauta ko suna kira ga wayewa ga ci gaba yace haza burhanan akhar على أن شريعة الإسلام لدى المغرورين لا تجاري التطور to wannan zaman su malaman da ya kamata su yi magana sun koma gida sun zamana ba su iya komi wannan wata hujja ce guda a wajen waɗancan waɗanda tura suka ruɗa kun gani ko musulmi ce ba abin da ya shekara ci gaba ta ce ƙara aibanta musulmi ba su iya komi musulmi koyi ba su iya ba abin da suke ga malaman ma koyi ba su iya musulmi wala ta tamasha ma zaman addini bai tare zamani ba ci gaba ta tsawo babu ji tare zamani sai suke gwada shi gwada malaman ga su suka gashi nan dai suna ga ba mutane wancan hujjar su gashi dai ba abin suke yi da su musu komi an kuma gidan zamana ba su gane komi kuma yace su makaranta an natija alhakamiyya an kanta tashari al-ajnabi al-dakhil huwa alladhi yuhaiminu ala al-hayat al-sharqiyya ya aka ce natija cikakka kidan sakamakon wannan halin na su malaman sun koma gida sun zauna ba su taɓa komi su wancan suna kira zuwa aje da europe kuma suna ishara ga malaman na addini ba su taɓa komi suna gwada wancan haka ana haka annatija alhatamiya cikakken sakamako an kan tashari ajnabi dakhil sai ga wannan shari'a ta waje wata shigowa musulmi aqida kuma san cewa da suke kana turawa sai ga aka wanda wanda zai wahimi ala haka shaqiya sai ga aqida turawa wannan sai ga ita take kulawa take kontrolin duk rayuwar mutanen laraba kashe mutane su suke hudu yaji su suke da mulki su suke tsarin balle kuma san cewa ya abatan su sani sun kuma san ci haka zaka zaka kai musu yace ma amna fati da diniya wa adatiya wa taqalidiya tare da dace wannan wannan wannan abun da aka musu ya saba ma addinin shar ya saba ma al'adar ya saba ma aƙidarsu ba ta aƙida za a ce aƙidarsu ba wa an karatun audar eurobiya hiyar lati ta ga zulbuyut wa shawari wa mutadiyat wa madaris wa ma'ahad sai aka waye gari rayuwa ta tura audar eurobiya rayuwar turawa shi da ta ga zulbuyut ta ke yaƙar gidajen mutane a gida a gida ga talabijin ga radiyo ga jaridu a gida suke yaƙar gidajen mutane wa shawari hatta akan hanya tsarin su ne na gani almutadiyat wurin dubun wani wata shi har wurin hutawa ka jaddan ne wurin hutawa ne ko makarantu ne kanana ko ma'almanya ka masu ne dizar ta tsarin su ne yake ci gaba kurin yake yake da mutane kurin tsarin turai wa aka satir mawjatuha taqawa wa taghallab ala kulli nahiyat min nawahi ya aka gari wannan wannan guguwa ko wannan wannan igiya ta ruwa ko igiyar ruwa sai ga wannan igiyar guguwa da mace ta iskar ruwa hega ita ce take ƙara ƙarfi tana ƙara dole ɓangaren rayuwa ta musulmi ta mamaye ko'ina wannan guguwa ta ta wancan maɓanata hatta kada sharuɗin sadi na hukuwa ta ƙajido aka kai mutanen gabas na hajjar yana laraba suka manta ma da addinin da aƙidarsu wa ya kaɓa ustin da ta bayan hadisi wa madi ya yanke masa ma alaƙa sanin me ya dakuwar suke su wani hali suka ciki an sun manta gaba ɗaya ba su manta sun manta ma tarihinsu da matsayin wasu manta ma aikan aka yanke alaƙa suka tsakanin yanzu da abin da ya wuce nasu a duk mutum ya ce da bai mutum tarihin kiyar wata cigaba kamar ce matsayin kaka ya ƙi ya ya ganin fuska ya suka ciki a da wani hali suka bi da kamar cigaba ne ya ce illa an al'arada la ta hullu min ƙa'amin lillahi da hujja duk da haka ƙasa ba ta zama banza ba ta wofinta shi da aka yi an samu wani wanda zai tsaya saboda Allah kuma da hujja din da bilalaci ya samu su yace fa habba du'at al-salah yuhibuna biha wa la maqdu'in bil gharibiyyin sai waɗanda masu da'awa na gyara suka halka su daga barci suka rika neman tada waɗancan suka suka yaudaru da mutanen ma su ma suka fara tada sauran da aka yaudara daga barci yana ga nan malamai masu gyara sahi islamiyya ta sawa islamiyya ta kasa taso sawa islamiyya ke nan gyara fara zauwa sawa islamiyya ta fara aiki suke kiran saura an hudu hidarakum wa kufu an di'ayatikum kai suke kuma yanzu yakar waɗancan masu yaɗa ɓanna ku kame ku yi hankali ku yi hantara ku kame wannan wanda wata ku har wanda wata ku ku kame da wanda wata ku fa inna ma aliyul garbiyun min fasad akhlaq la bud an yu'anna taybin la ka da suwa wannan wanda kuke ganin tura kuna koyi kuna kira zuwa yanzu diyan da aka wa wannan banna ta lalacewa turawa diyan da aka yi sai da kai mugun matsayiwa ba ba ta gaba ne ba an ce ginin ba ce ginin ginin ginin ginin mai rijiya ne iya ci gaba ya karshe kadari wannan ci gaba ta su tabbas sai ta kasa ga mugun hadi kakwana kasa yi da lewu wa annahu ma lam yusulu fitarahum bil iman sai mataka ba ta gyara ba aqida su imani kyakkyawa wa ya'dilu tabahum bi mithl rudiya min akhlaq kuma wa ya'dilu su yi adal su yi daidai ɗabi'ar su ta koma misali madaukaki na aƙida ta hali na tunan gari dole in ba ka ba su ma su koma gidan shiya sai ta lalace fa sau mata taƙallab ulumum aratu takarir wa tadmir wannan ilimin nasu da kuke ji ilimi ne in dai ba su gyara ba ba su gyara ɗabi'a saboda halin su suka taka tabbas wannan ilimin nasu ta takallaba ta da takarir wa tadmir zai koma kamar wani makamin rushewa ne kiran ka kenan za su rushe kansu da kansu eh za su rushe kansu da kansu wa tatahawal madinatuhum ila an-nar taltahim ya ce za a waye gari gina ganaruwan nasu za su koma wuta da take ce balbalbal tabbas kenan halaka ce ba ce gaba ce ba kasu da ku wa taqdi alayhim qada al-akhir kuma za ta musu bugun karshe za ga masu tabbas inda ba su gyara ba sai kawo wani aya inda ci gaba ne na duniya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irma zata al-imad allati lam yukhlaq mithluha fil balad baka gaba yanda ubangijin ka yi da adawa na irama zatar imad a doka akan garin ne wanda aka mai gine-gine masu muhimmanci masu kaza kaza tunda mun ce wa akwai magana tarihi wanda bashi da tushe wanda ya shahara wajen malaman tafsiri na irama wani gari ne amma aljannan ake kiranta aljannan adwani cikin wai a cikin duniya take tana nan wani ne sarki ne ya yi aljanna yadda ake komi da komi da koramu da zumuwa da madara da komi gidajen zinzaniya da lulu da komi sarakuna cikin sarakuna adawa ne tana nan a duniya yadda suka je shiga ya kira za a je a shiga shi ma aljanna irin tashi a hanya allah ya amsharansu amma garin iya nan he wani akoma wata ran akoma da Allah ya gwada musu amma iya na a duniya garin wata ina tana cikin aljanna duniya kace aljanna ce ta duniya na ga cikin cikin tafsirai amma duk tare ne ya ce ba ba ta aljanna duniya ba ba ta ba ba ta aljanna duniya haka dangana kowa ya je ya bace ya bace da gunshi ya bace lokacin Muawiya ko ya ce ya ga wannan garin to da ta da ce ba ba ta a duniya ba ta aljanna kuma cikin ada babu wani abin cikin ada to nan kina abin wannan suka ce iya dokan garin ne da ka mai gini mai muhimmanci ko ku ita kanta kabila ta adawa wannan tabbas kabila adawa abin sananne Allah ba da wancan babu garuwa mana bayan wata al'umma masu ƙarfin jiki da girman jiki irin su adawa almuhimmi dai nan ma mene kin ne dai Allah ba mu labarin su ina adawa wanda suke ji da kai muna shi na shirin na kuwa ba akasar amalan ba akasar jama'a wayi mu yawa da ƙarfi da tara dukiya haka suka alfahari ko to ga sai dai yadda Allah ya yi da su ya ce allati lam yukhlaq insula fillah wanda ba a taba wani an ka doka kabila ce ba a taba wasu al'umma masu karfin sa ba in ma gine-gine ne ne haka ne garuruwan ginin da suka yi an ta hanzu an ka je kasar zamu ci Oman ne ana gwada ma gidajen su wanda su sun yi karfin a zo a ce wannan burji su dutse ne gangara za a hawaye dutse a waya a hawaye katon dutse a waya a yi daki a yi taga a yi komai a mai ado kwarar da jiki da Allah ba su kwarar kuma ga shekaru Allah ba tsawon shekaru ta suka kasar mai ne shiga da yuku shiga da yuku kasar mai ne shiga da yuku wadda ta fata suna da shekaru masu yawan gaske suna shekaru masu yawan gaske Allahu alam da hakika da magana da ke tarihi cikin sira cikin labarin cikin tarihi shi almuhimmi da wannan garin Allah ce da su wayannan adawa wasu mutan da zina jabu sakar bilwal ga samudawa wanda suka tsaga sara sakar nan mai duwatsu sakara kasan sakara dutse haka kunkurin guda haka katon dutse guda a hawaye a hawaye a yaki shan sahara ba sahara wata ba sahara dutse katon dutse wanda suke tsaga dutse su yi gida su yi komi a cikin barna da komi da komi gaji yana za ka iya cin saudiya sun zama gari saudiya inda masu zuwa yawo ana zuwa garin za ka iya cikin daga wurin kallo kallo ya kamar mi zai ce garin samu da iya na cikin saudiya an kaje za ka an sa maka wannan hada alama shi daga jidda za ka madina ba hanyar makawa daga jidda zuwa madina za ka samu alama plakin zuwa garin to yanzu dai wata kenan wannan wannan garo ce da tsadawa da samudawa wa fir'auna da auta da fir'auna masu nace mai tarakuna na azaba ko mai karfin mulki zaman da mulki duka wannan Allah ce alazi ta gafir bilal wannan duka sai shi shigi a cikin garuwa na Allah sun yi kari sun shi shigi sun wuce gona da iri fa aka saru fi al fasad sun yawa ta fasifan na mai yawa a saman kasa fasabba alaihi rabbuka sauta azab ubangijinka ya musu an ce bulala azaba Allah ya ya amsa azaba ya zubo na azaba to wannan su aka ba mai Allah ta karshe inna rabbaka labil musal ubangijin da iyayen madakata ka iya jiran kowa wannan sun aka baka nan kowane kowane mabannaci Allah iya jiran shi Allah zai rama da shi kace na kama kiran kakka da muke nan da karfin su da in dai akan ka hurci ne duk ci gaba shirme ne wata za ta rushe tabbas kawana bai birge ka da ci gaban wasu al'umma wanda ce kanka hurci shi ne kuma magana ya ce wa yasihuna bi haulal jamidin dunakum annabi musafi sun malaman suka falaka suna su masa daga murya ko kururuwa ga waɗancan mabangaren malamai ba suka darkoye suka zamana suka koma gida suka zamana suna aljamidin sunan suka suka falaka sai suke kiransu suna magana waɗansu wancan masu ɓanna masu kiran zuwa ɓanna su kame ku kuma wanda kuka darbake kuka zamana suna musu kira ku zo ga na baɗu safi hanya tatatta ta addini walhajjar karim da nabar ta hudu suna ku zo ku bi mabubbaga kyakkyawa ta ƙura'ai da suna kinan ku bar hayaniya da kama kami ku zo ku bi ƙura'ai da suna ƙura shi ne hudu min huma dunakun ku ɗauki addininku daga ƙura'ai da suna ba magana wani ba wani ya ce ta wasa da kwallo wanka magana abin da ke nema ku zo ku ɗauki addininku min huma mana da kitabu wa sunna wa bashiru bihima gairakum kuma ku je ku ba wasu ba kuma ku musu bishara da rike kitabu wa sunna fa inda zalik tahtadi bikum hadhihi dunya al-hadira ta wannan tsari ne za ku samu shiriya a wannan duniya mai ɗimotar da mutum ya shiga ɗimo al-hadira wanda ka rune ka rikice an baka maka hanya ba kenan ga hanya huta daga daga rudu eh bun qur'ani da sunna wa tas'u wa tas'u wa tas'u bikum hadhihi sanida al'azaba kuma wannan mutun wannan wannan zarci mutunta wannan mutuntaka irin take zama musulmi mata take cikin azaba da wannan tsari ne bin kitabu sunna kan wannan karantarwa za ta samu sa'ada kenan mutun ya samu sa'ada a cikin rawar duniya sai ya kawo laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kaseera abun koyi na ku musulmi kyakkyawa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abun koyin ku kyakkyawa din mai imani da Allah lahira yake manzon Allah abun koyin shi nan menene kenan bin qur'ani da sunna bin makarantar musulunci tabbas tana ba ku mutunta kyakkyawa din menene mu kyakkyawa mutunta sai kuma kitabu sunna tabbas yace wannan kira da suke wa kana min fadlillahi an istajaba li hadhihi da'wati rijal bara yace daga cikin fadala ta Allah da yawa al'umma wannan da'awa da waɗancan suka falaka suka fara sai aka samu wasu mazaje diyan kwarai suka amsa wannan kira suka amsa wannan kira na waɗancan suka falko suke kira wasu suka amsa kira wa talaqataha qulubul mukhlisa sai zukata masu ikhlasi su karɓo ni da'awatarsu wa a tanaka shabab aka matasa suka rungumi wannan aƙida ta kira da auzo kitabu sunna ya ce wa habaha a azzama ya muluk min al'amuwa da wal'amsus suka ba wannan da'awa kyautar mahi girman kimar abinda suka mallaka na dukiya da ransu suka ba da don tabbatar wannan da'awa shi ne ke yaka kenan aka walka duniya ta walka daga wannan ru'una ta fa hal azina Allah li nurihi an yashrik ala al-ard min jadid wa hal arada lil insan an yahya hayatan tayyiba yasudu al-iman wal hubb wal ihsan wal adl hada ma tashhadu bil ayat tashin Allah ya ba da uzuri ma'ana Allah ya so hasken shi ya bayyana Allah ya so hasken shi ya haska kama ƙasa sabon haske ya zo shin Allah ya so ga mutum ya yi rayuwa rayuwa da daɗa wadda imani zai jagorance ta da soyayya da kyautatawa da adalci shin Allah ya so haka ya ce shi ne wannan abin da ya ambato kamar tambaya da maka ga wannan ayoyi suna shirya mana haka fadar Allah subhanahu wa ta'ala هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره وكفى بالله شهيدا يعني أشهد أنه وباتب تبا كنان الله إيش الله شيني يا أكو منزل شي da shari'a ya aiko shi da addini na gaskiya da yuzhiru Allah ya aiko shi dan ya rinjaye da wannan addini nashi aladdini kulli aka dukkan addinan duniya wannan haka Allah ya so kuma haka mun fara aiko da manzo kenan kuma Allah ya isa zaman tun mai shaida ba sai na shaida ba shaida da ta yi komi shi mai shaida kan akan Allah fa billahi shahida ya kawo cewa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta tabayyana lahum annahu alhaq alam yakaf bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid Allah ta zamu gura masu ayoyin cikin shashannan duniya hatta a cikin kawunansu a cikin rayuwarsu za ta ga aya akan na gaskiyar wannan addini addini daga Allah ko Qur'ani daga Allah yake zai bayyana karara cewa wannan Qur'anin gaskiya ne ko wannan annabin gaskiya ne to ubangijin ka bai isa bai zamanto shine mai shaida kan komi kin tabbata wannan alƙawarin Allah ne dai da bai lalace Allah in dai aka koma za a samu shiriya kuma wannan alƙawarin Allah dai da bai lalace in dai an koma Qur'ani da sunna tabbata a samu shiriya a samu haske wanda Allah ya bi wannan duniya da shi haske musulunci kenan iyayen ke duk wannan kira ne da kina an cikin rudu da duniya wannan wanda kai tawar malamin an ce nan da yan shekaru ne duniya an jima abu ya lalace a ta nan zamu shekara ce yan wa shekaru ban da yawa cikin wannan karni guda kullum muke cikin wannan biyu muke cikin wannan mana bai abu da lalace gaba daya kurum ilimin zaman ka karin kurum ilimin fi'u ilimin kaza ilimin luga ilimin kaza yanzu kurum an bar addini kara jabe kurum abu ne ilgasi ne kurum da ba su fita addini ba ga mutum iya karatu ya kaga tsayin wasu ba da mai haka nan za ga Allah ya shiga shiga ta musu ne wanda suke na ashe na gargajiya ko na ilmin lungu sai ka malami zai bude littafi ka bude littafi kana karanta da ka zai fasara ma zai ban fasara wallahi in ka ja launi musa da ne aya lafazin zai amma lafazin daga dalla dalla zaka yi maka lafazi dalla aya lafazin kalma kamar zaka bayani akai shi amma da kari aka zo bayani sai ka babu da kari an shiga hukunci an zo da bayani kai ka bai gane koyi ba amma kalmar fasara zai fasara ma kalmar zai fasara ma kalmar kaza kaza kace dalla dalla lugar zai ba fasara a lugance amma da kariya ko kai fatawa ka abun sai ga kun rikici sai ga kun abiya dami sai ga bi gane ba wannan yadda suka makaranta ta su ta da kana misali da maka misali ko malami ya sananne a garin nan kawai mas'ala kun mas'ala ce misali aka zo wannan mun ta mai sai sai sai sai beti ne ke sai ke cewa na ɗaya shi ke cewa wal fitr liman safar qabl al fajr ya fasara ka kusan ka kalmar muri musa ibnu mai bai harama a cikin azumi ne magana azumi ce yake cewa wal fitr liman safar qabl al fajr cin abinci iya ga wanda ya bulagoro kayan keto al fajr haka na fasara kuma haka an fasara to ka aiji yanzu kenan akan haka kai mai balagunan zuwa kano ko yami sai ka huta daga gida bayan asuba ta yi ka yi aji azumi ba ka aji ba da shi cewa maka cin abinci iya ga wanda ya yi sahiya ka yi kita alfajar kenan a wannan kalmar an ka yi balaguro bayan alfajar ba ka aji azumi ba ke aji azumi sai wanda ya huta daga garinsu ka yi kita alfajar haka hukumci yake a wajen su malikiya haka ce wa malikiya an ƙare sai matattamin haka sun almajirai na karin bayanin suka ce malam kana ce wani iliya ce wai wani mutum ne balau zai shekaru wani a gwari ta wace wace ya faɗa ta tara faɗa kurma wace ya ta ce babu lagoro sai malam ɗauko na ce karanta na ce fasara musu fasara ce a kurin baiwa kuma da kurin kun baiwa ce baiwa ce wani magana kurin ta ce haka harshe ɗin rubuta su abokan abokan abokan abokan iyawa akwai ɗaya da cikin wannan abokan wani ce karatun da muka dawo gida na ɗauko motsa malaka ya ce in kun ce tan waka ce ba gane ba aka ce wasu ila malikun an rajulun a tuba fi baladi ya rumikun rajul hatta a tuba hatta kalla fajar ya kun zanzara kalim kala la an tambaye na fi kalan nan mota mota kai mota ta imam malik aka ce an tambaye malik shin mutum ya waye gari a gida bai huta ba har alfajar ta keto a ran nan zai ci abinci karin gwargwari ne malik ce la ta saka abin mala ba kai mala kai malami ne mala wani mala sai ka sani kun kun suka yake kun tun mala ce haka kuma ai ko ana yi kun sai to wannan fikin haka take anan haka take duk da wannan sunna ba bane matsalar sunna ba wani misali ne da yawa irin misali ne da yawa akwai kinan wallahi suka da tayi mutaka zama aka amma daga an hukunci ya bai rikici misali akwai me ake cewa kan haida sai yake cewa الحرة استبراءها كالعدة لا في لآل أو زنا أو ردة لفظ هكا يواقع تشيكي yace ita diyama ce istibra'in ta kamar idda ne amma banda zina banda li'ami banda ridda haka an fasara haka an fasara ya fasara ya ya fasara maka amma me continue me magana ta kusa nan ne matsala a bangare ba kalma ko kenan ita diyama ce in za ta istibra'i mi istibra'i ba armi ba ne ba ko ta yi zina ko irin a mata shaɗe ana so a gano akwai ci ko ba ciki fita istibra'i kamar idda ne fita shi uku ɗiya mace in misali abin aka rishu ba amma hewa da banda zina banda li'ani banda ridda kenan in zina ce ta yi ana so a gano za mata haddi da ciki ba ciki kudin ta jini guda ta ƙari da ya ware su ta lafi zina lafi an auzina a wurin da kenan illi ainihin za a yi misali ya ce mata tana ciki shi ba cikin shi bane ba tana ba ciki ya so a gane jini guda kudu za ta yi daga ta jini guda ƙari ba buƙatar ta ribi uku haka mace ta yi ridda za mata haddi na ridda na kisa jini guda ne kun za a yi yan wata a takashe guda abubuwan suna da yawa to matsayin malaman da yawanci wannan abin sa bisa gane da abin bisa ya su karanta nassin sun fasa kalma a lugance amma me take yi shi da babu sai ka wuce aka karatun sunna suna ta zo ko ba sai sa komanci suna da alaka karatun sunna abin mutane kansu ya wani sabata addini kaga ta kazo kansu kan abin da sa gaba wallahi ido na bunni to shi zai wani malamin ya nuna jajan abubuwa haka aka waye gari kurin malamai mutumin da zai karantawa bai ba da ba a gane abin da ke ciki ne shi kaje wani rubuta shi kashi malamin ya karanta ya kare ya wuce ne bisa abin da ke ciki ba bai gane abin da kunsa amma karatun sunna azan ta fikin sunna zai maka babi dalla dalla da yace maka za ga dalili da yace maka za kuma cikin larabci usulubi ne sauki ba wani shiga wani kalma da gaji a zai maka bayani dalla dalla ko kai ka san larabcin ka ka gane ko ka gane ba ma ilgazi a saka dunku sai ka ka ka ba sa ba ba ba saka dunku a saka dunku ya kaje ta wani kwallo ka abin da hili sanan wallahi karatu sunna sai ka kware zaka ba dai bane ba yau ka zo a nan kasai wanda bi da Allah kan malamin sunna ko ina ka karatu ake kora ko da karanta wata banci kuma da kuma sun gane addini kuma an gane addini mutane sun gane addini alhamdulillah to shi kenan malamin iya fa'il ta iya wannan bayani ne kenan duniya haka ta waye gari ban alhamdulillah Allah ka haske ayin kira an malaka to shine yanzu zai maka baban farko sai fara da at-tahara nan eh me yake cewa in ce mata tahara kun tsarki kun tsarki kun ke ni da ke bance maka ba na ƙasa ne ko na ruwa ne kun ta kun tsarki zai maka ruwa da zai maka zaman kitabin zai maka magana tahara to yanzu a tahara tun da ruwa za mu hara sai ke so ya ga maka mas'ala don shi ita ƙasa badili ne kambaci ne ita ƙasa kambacin ruwa ne ƙasa ba mu a ita kambaci ne annabi ya ce ya ce a turab tuhur mun mun shi da ma sha tinina ita ƙasa kambacin ruwa ne ko shi ban kambaci ce to yanzu magana ita mun almiya jam kamar akan almajama almajama ma'u ne ruwaye kenan ruwan kala kala ne ita almiyahu alima kenan ruwaye dan kalo zai gama su ruwaye kala kala ne zai maka magana ruwa kuma wa ƙasamuha ruwa kala nawa ne na ibada magana ruwa na ibada a ƙasamuwa kala nawa ne na ruwa to yanzu bayan ya gaya maka ruwa kashe-kashe ne da akwai bala mutalak akwai musta'amal akwai mutagaribin tahir mutagaribin najis akwai ruwa gangare mai sunan ruwa akwai ruwa da aka yaki da shi akwai ruwa da ya gama da abin tsarki ne abin tsarki cikin ruwa abin mai tsarki ba abin dasa ba hada cikin ruwa kun ji daban akwai kuma abin ruwan ne amma wata najasa ta hada cikin shi shi ma ya an hali ki lalace da wannan sun zai maka bayanin yanzu ya maka bayanin farko sai ya maka al-ismul awwal min al-miyah ya gama ruwa kala kala ne kashi kashi ne tun zai maka magana kashin horku daga cikin ruwayen da ake ibada da su shi ne alma'ul mutalak ruwa mai sunan ruwa kawai kawai ruwa ne kawai kata ruwan sabili ruwan gumba ruwan kaza ruwa mai kawai ruwa kawai ba wani ƙaidi da kawai ruwa mai sunan ruwa wa hukumu shi hukumcin ma'ul mutalak da sunan ruwa kawai annahu tahur haka sai tahur ba wata mai tsaki kadai ba akwai mai tsaki amma kuma bai dauka wani hukuncin bai daukan al-mutalaka shi yasa ga mu ta'arifa kasan me ma'ana al-mutalaka yace ruwa ne at-tahur me ma'ana at-tahur yace maka ai annahu tahirun fi nafsihi mutahhirun da ghairihi haka samu ruwa mai tsaki karan kanshi amma bai ba tsarkake najasa ko ko arla ko wanka da shi amma ruwa ne mutahhir shi kaman kanshi amma gari mutahir da gari ta ce mace mamal mutalaku shi ruwa ne ce tahur ruwa mai tsarki a karan kanshi kuma yana tsarkake wani abu daban na najasa ke ko wanka misali ko arula da shi shi ne mamal mutalaka rike ruwan kala kala ne zai zama kana mamal mutalaka ruwa mai sunan ruwa kwarar ya ce wa yanda rijo ta hatahu min alwa'i ma ya ati ƙarƙashin ma'u tahur za a samu ruwaye daban-daban nau'i daban-daban duka suna ɗaukar ruwa tahur su kanshi kala-kala ne amma duka suna ɗaukar hukumcin ma'ul tahur sai fara da kalan farko ma'ul matsar wa sarj wal barat ruwa na ruwan sama ko ruwan kankara za mu ce naj ko raba albarat za ka ga da damana ta nisa ruwa ya sauka a jikin sauka haka kare gare kare ka tarya ma wani wuri zai ka kare iya iya su sama kowa maganci kama yin ruwa kuma yin ruwa ba da malakanta da malaka shine mana albart to duk wannan ruwaye shi zai maka magana a kan su shine kalan harko na ruwa ta haikun mutahinu da gairi ya kafa ita da kaulin lahi ta'ala wannan zilu alaikum mina sama'i ma'a yutahirakum bi Allah shi ya maka muku ruwa daga sama don ya tsarkake ku da wannan ruwa na shi na shi na shi ya haɗa maka mawal matsar ko ka gani yanzu da kiso ga maka mawal matsar shi ne ruwa ya kama maka ayyukan ƙur'ani ga madogarin shi da ya ce maka ma ruwan sama ma tahuru ne ba kura da kaba ne ba ga aya shi ne kisan kenan ga aya yanzu ai ruwa kala biyu ya ce mawal matsar ko akwai salaj akwai labarat kuma yanzu iya neman hujja kuma ta magana sauran sai ya ma kuma wani hadisi abu dan hadisi abu huraira radiyallahu anhu qal kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi salah sakata hunayhatan qabla alqira'a abu huraira kibar labarin shi annabi sallallahu alaihi wasallam in ya kabbara shiga sallah sakata hunayhatan yana shiru al kadan hunayha kaman dan lokaci kadan yana shiru dan lokaci kadan akwai wa qawluhu ta'ala وأنزلنا من السماء ماء طهورا من سبق روا mai tsarki daga sama ko mai tsarkakewa sai ce ba hadisi Abu Hurairah yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi salah manzon sallallahu alaihi kabbara a ta sallah sakata hunai hatan kamar kira yana yin shuru ɗan kaɗan kayan halka ta sallah to kayan duwa da sufta kenan Abu Hurairah ya ce fa qultu sai nace ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول يا ما زعل الله زنبا da fansar babana da uwata fansar ya rasulullah kaman labarin shuru da kake tsakanin kabbara da fara karatu kana wata irin shuru na kake ta rasulullah na kake cewa ya ce a ƙul ina cewa allahumma ba'id baini wa baina khataaya allah ka nisantar da ni da kurakurena ka nisantar da ni da kurakurena kama ba a taɓa masharƙin magharibi kamar da ka nisantar tsakanin gabas da yamma inda raba suke raba da juna kira ma'ana Allah ka karaba ni kurakure na ka bar karaba ni kurakure na kamar da karaba tsakanin gabas da yamma Allahumma naqini min khataaya Allah ka tsarkake ni daga kurakure na kama yunqqa thawbul abid min danas kamar da ake wanke tuwa fara in ta dauka ta koma fara fes sai Allah ka wanke ni haka daga kurakure na yanda ake wanke fara tuwa fara ta koma fara fes in ta dauka اللهم اغسلني من خطايا الله كوينكي من كوراكورينا يكا بالثلج والماء والبرد can tarjama da maka a can eh fitar six ka maka kenan ana wankiya da kankara nice haka da ruwa ya suno ruwa haka da da raba tarahu da jama'a da tirmizi duka wannan sun kashi ban tirmizi wannan sabaki kaga nan shine madogarar shi ta cewa ruwan sama da ruwan kankara da ruwan raba duka sunan su ruwa ma'an taho na biyu hujja ta biyu da kama dalilai da abin da kama dalilai da aka ji kare ya ce shi ma'ul baha ruwan teku shi ma ma'ul tahur na kuma mutanen da gari shi ma shi a cikin ma'ul mutalak ruwan teku to shi ma mai hujja shi ya ce maka da hadisa abin horar da shi ma radiyal anu shi ma ga dalilin da ya ce maka ya cikin ma'ul tahur hadisan abin horar da radiyal anu yace sa'ala rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala wani mutum ya magana tambaya yace ya rasulullah inna narkabu al-bahr wa nahmilu ma'ana al-qalil min al-ma' fa in tawadda'na bi 'atishna afana tawaddu bi ma'i al-bahr faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa huwa huwa tahurun ma'uhu al-hillu matatu abinda abu rake ba labarin cewa wani mutum ya wani manzana tambaya mace ya rasu da mutum ya ce ya manzan Allah salamu ina na kawalfa muna hawan teku wa na hamilu ma'ana da kalimin amma mana ɗaukar ruwa kaɗan daidai guzurinmu ka san teku ruwa ne wanda ba yi shi ba don mutum ya sha mu in ka iya awa ɗaya cikin hankalin an sha teku ya gaggau gigita kayan minti talatin ya ga gigice shi dai shi wani ƙara shi wani ƙara ta bai magana ita wa ya dai ƙara in za ka yi awa guda da hankali zai mutu latin ma yawa za ka zaka wuta da hankalinka bai shawo ba shi da shashi ba ruwan gishiri ne ba shi da shashi ba ke dole mai hawan teku ya ɗauki ruwan sha su suka muna ɗaukar ruwa daidai ɗan kaɗan na buƙatar mu a cikin kwalkwale muka hau suka to fahimta wadda ana biya da shi an muka ce muka alwala da wannan ruwa namu za mu ƙishi ruwa zai ƙare suka yi ba tambaya a fantadon bai ma'albar za mu iya yin arwala da ruwan teku ganin ruwan gishiri ne ba ruwan sha ba ne ba ɗaya ne da wancan ruwan tambaya suka kenan ta suka tambaya matsayin shi daban ne za mu iya arwala da ruwan teku suka tambaya usulubin a nan sala zama kyawun ba da amsa kyawun abun maimakon ya ce musu za ku yi ara he wata magana mai hawaɗi ta ƙunshi ha abin gaba ɗaya sai ta yi musu ahuwa tsahurun ma'u ruwan teku ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa kuma ƙari alhillu mai tattu ya ƙara musu kuma musan shi ma halaka ne kakku da muke nan ku aiki ko da kuma wata gawa tana a ce a gawa ta mutu a cikin gawa ce a shi da kakake ne musan shi ma halaka ne ba ruwan ba eh musan shi ma halaka ne ba da magana ruwan kenan kenan ba su amsa kenan na'am kenan za su iya tunda ruwa ne mai tsarki ruwan tabo tunda ruwan gishiri ne kuma shi ana iya kenan komi da shi na arwallar kuma ko kun ga musu a ciki halaka ne kuci wannan shi ne hujja ta da ya kama maka magana ruwa ma'ahur ke wannan kenan ruwan teku sai ta wani wannan magana turmuzi ya ce hadisi na hadisi da tabbatacin hadisi kuma sai na gaba nau'in ruwa wanda ake yin mai suna ma'un tahur ma'u zamzam ruwan zamzam shi ma sunan ulagunan albarka da Allah mishi amma shi ma ruwa ne za a sha a yi arwala a yi wanka ba matsala kudi ya ce lima ruwa an hadisa ali radiyallahu anhu shi ma ce ga dalili don abin da aka ruwaito daga sayyidina ali radiyallahu anhu cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da'a bi sajalin ma'i zamzam nasar ya sa a kame guga guda na ruwan zamzam fa shariba minhu wa tawadda ya sha wannan ruwa kuma ya alwala da shi kina ruwan zamzam ga kace ruwan zamzam mai albarka a shi ma ana alwala da shi da kuma ga ruwan baiwa ayi alwala ruwan zamzam a ana alwala da shi ayi wanka sai da maka samu ba shire yanzu na shan maki da ma magana wanka ba idan zai fitar da kan wani magani gudun rawan ahmad ya ce sai nau'i na gaba mai suna ma'ul mutalak al-ma'ul mutaghayyir bitul mukus ruwa ya ce a sababin wakarri aure muhalkata ma la ya faku an galiban ka tulub wa wurin shajar fa'in ismin ma almutalak ya tanawalu bitfakar ulama ya ce ruwa wanda ya canza bitulun mukus ruwa ne aka zuba musa cikin gudu ko cikin tanu sai jima za ka ya ja ko a budo ka ci yawa don roba bisan budo nuka ruwa bil samun budo samun budo wani bai ruwa suka ci iya warin ruwa ka iya wani warin roba wannan to wannan jima da ya a ciki ya canza ko warin shi ko ɗanɗanan shi dalilin wuri tana mutu duk ta gairo ko ɗanɗanan ko warin ko kama duk wanda ya canza inda dalilin jima ne a wurin hecare awon mukali ko kuwa misali damar ruwan matattarar ruwa ce iya wurin jan ƙasa ne ko ƙasar laka ce ko ta kanwa ce ko ta kaza ce iya wurin mai gishiri ruwan da ya zo matattarar ruwan iya misali ko misali saboda nake haka batun mai an sa nan sai sauki da barki barkiya barkiya ga baka ce barkiya baka kasa ce baka baka kara kenan ko barkiya ce ko jan ƙasa ce ko waran ƙasa ce in dai ruwan annan ne dalilin jima da ya auren kenan ne mun nan tarki ne inda ke da laka imma kanwa kanwa imma baka baka sai ruwan ya baki dalilin wannan wurin da yake ko da baki ne ko da iya warin warin abarkiya abarki take duka yi wari to wannan iya nan ma'ul mutalaka iya nan sunan ruwa kun sun shi ruwa kwa zai tsari mai tsarki ne kuma tsarki wani abu daban yanzu a yi wanka a yi alwallah a wanke da da shi duk da ya canza jirgin canji ne dalilin zamani ko aje shi ne aka yi ko ji mai a wurin ya ce kenan shi ne kenan abu sabon mukarri ba abu mukhalata ma lafi kwano galiban ko abin da mai al-mukhalata ruwan ya gamu da abin da bisa rabuwa sun misali kamar kainuwa tabbaci mai kainuwa ko suka ce albasa kwaɗi misali ko wani bado bado don sa bado za ka iske ruwan ne iyawarin bado iske ruwan ne iyawarin kai ruwa iyanin ruwa da yi bai matsala ko ɗaya a shara an maka shakon gaba ne ba ta kasa da ba amma za a yi bada za a yi arwallah a yi wanka a kome su su kaka ce iyawarin kai ruwa iyawarin bado iyawarin kaza a don wannan abin dama tare a kansu an san kainuwa da cikin ruwa an san bado a ruwa da iraren wannan shi ne cikin mallan faɗin galiba mai yawa fasar buwa da shi ta kama misali ka tsuhulub kamar kainuwa a wurin da shaidar ko ko ruwa ne tarki ne ko itace a wurin suna haɗa wa itacen suna da kular suna sa ko warin itacen ko kamar itacen ta canza ruwa to wannan ma tun icen a ruwa yake a nan suke tare wannan ruwan iya nan sunan ruwa ya ce duk wannan da ya jero maka fa'idar islam ma na mutalak itanawar duk wannan suna ɗaukar ruwa ruwan mutalak da wanda ya canza tsawon zama da wanda canza da dama a nan wurin yake da canzawa da abin da yake cikin ruwan mutar ruwa da kama misalin kayanuwar da itace da sauransu wannan duk canza da ya iya nan ma'ul mutalak iya da tsarki karan kanshi kuma zai tsarkake wani abu daban wanka da alkomi da damar shi kuma ce wannan iya cikin abu ne da ba wace ba ba ta ɗani gaba ɗaya ma duka malamai an yi tafaƙi kan haka ba wani saɓani kan shi sai ya ce wal asali fi hadar babu asalin wannan babu da muka yi ya ce an na kulla ma ya tudu ƙwale isim da ma mutalakan an ta kayi yasiru tatahur bihi da haka yace duk abin da yake ɗaukan sunan ruwa mutalak to ya ba wani kai ba ce ruwan sabili ba ruwan gumba ruwan kaza ina yi sunan ruwa ya halitta a yi tsarki da shi da kawai kalan lahu ta'ala falam ta ji duma'an fata musul kenan muka samu da kenan dai ruwa ne in babu ne zai taimama da sai idan ta yi ban kuma wannan shi ne ƙarshen wannan babu lokaci ya yi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته